إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشي قبل كراتم أن والله مكرنتا من البركة مكرنت ابن تيمية يومنا رانا ranar alhamis wacce ta daidai da ranar biyu ga watan rajab hijira 1443 wanda ya daidai da ranar uku ga watan biyu 2022 miladiya yau karatu mu bangaren mustarahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustarahul hadis na dr mahmud ahmad al-tahan hafizahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama darasinmu na 22 a cikin wannan littafi muna cikin fasali na uku wanda yake magana akan alkhabarul mardud mun shiga gaba ta biyu wanda ita ce almardudu bi sababi ta'anin firrawi khabar din da aka mayar da shi saboda sababin suka da aka samu a tattare da rawi wanda a baya malam ya tabbatar mana da sabubban da suke sawa a soki rawi sabubba ne guda goma ko ya zamo an same shi da yin ƙarya jingina wa manzon Allah ko ana tuhumansa da ƙarya ko fasikanci ko bid'a ko jahilci wannan bangaren abin da ya shafi suka a cikin adalcinsa kenan guda wato abubuwa guda biyar sannan abubuwa guda biyar wanda suka shafi suka a cikin kiyayewarsa da hardansa same su da kuskure mai tsanani ko munin harda ko gafala ko yawan wahami ko kuma sabawa amintattu wanda suka fi shi aminci to darasin da ya gabata mun karanta na farko wanda shine al-mawdu wanda sababin da yake janyo hadisi ya zama mawdu'i ya zama khabar ne mardud wanda kuma malaman hadisi suke kiran shi da suna mawdu'i to abin da yake janyo wannan ya faru shine idan hadisin ya kasance sababin da yasa aka soki rawun shine yi wa manzon Allah ƙarya ya zama ya yi wa manzon Allah ƙarya ko ya tabbatar da bakinsa ko a tabbatar ta hanyar dalilai da muka ambata cewa ya yi wa manzan Allah ƙarya to a nan duka hadisan da zai ruwaito za a kira su da suna za a kira shi da suna maudu'i hadisan a kira su da suna maudu'ai to yau za mu tafi na biyu wanda sababin da yake janyo shi shine mai tuhumar mutum da ƙarya shine al-matruk haka ne ko al-matruk yau za mu tafi hadisin da ake cewa al-khabar din da ake cewa al-matruk يا لمبا كسيتي هذا النوع ذكره الحافظ ابن حجر في النخبة حافظ ابن حجر يا أم بتشيشي ولم يذكره ولم يذكره قبله ابن صلاح ابن الصلاح ولا النووي كافين شي ما لمن حديث da suka gabata manya manya irin su ibn salah irin su nawawi ba su ambace shi ba ba su ambace shi ba nawawi shine wanda abin nan ibn hajar shine wanda ya ambace shi to ga yanda yake kasancewa ci iza kana sababu ta'ani fi rawi huwa tuhmatu bil kadhibi hadisi yakan zama matruk idan ya kasance sababin da ya janyo suka a tattare da rawan hadisin shine tuhumansa da ƙarya da ake wa huwa sababu sani wanda wannan shine sababi na biyu da yake janyo khabar ya zama mardud to idan haka ya kasance sunniya hadithuhu al-matruk akan kira hadisinsa da suna al-matruk hadisi matruk to na farko ta'rifuhu ta'rifin hadisi matruk alif lughatan a lugar larabci idan aka ce matruk ismu maf'ul ne min at-tarki ismu maf'ul ne min at-tark daga bari aka ce matruk shine abin da aka bar shi وتسمى العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرق التريكة larabawa suna cewa kwai idan dan tsako ya fito daga cikin kwan ko dan da yake cikin kwan ya fito ya aka kyankyashe kwan ya kyankyashe to wannan kwanson na na kwai ana kiransa attarika an gane ai matrukatun la fa'idata fiha ko la fa'idata minha shine kwanson da aka bar shi wanda baya da wata fa'ida ya zama shara ga duba alqamus ci qamusul muhit shafi na juz'i na uku shafi na 306 sun ambaci wannan kenan abinda aka bar shi yana bai da fa'ida shi ake cewa matruk a lugar larabci ba a istilahi huwa alladhi huwa alhadith alladhi fi isnadihi rawin muttahimun bil kadhib shine hadisin da a isnadin sa akwai wani rawi da ake tuhuman sa da ƙarya an gane ba wai aka kama shi da ƙarya ba yayi wa manzon Allah ƙarya tuhumar shi ake da ƙarya ana tuhuman sa da ƙarya misali zama an taba kama shi yana yin ƙarya a cikin maganganu na al'ada ka samu dai kun yi magana ya maka ƙarya amma ba cikin abin da ya shafi hadisi ba to in har zai yi ƙarya a yan to za a iya zargin sa ma ya yi ƙarya ta nan bangaren tunda har zai iya aikata wannan laifi na ƙarya a cikin maganganu na yau da kullum to zai iya yi ma hatta wajen hadisi sai zama ana tuhumansa da ƙarya kamar yadda mai kuniya ya kawo shi a cikin mai kuniya yake cewa matrukuhu ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو يرد يتي مطروكه حديث ذاك تيو مطروك شيني ما واحد بهم فرد إن وند متن يكديت دشي متن ديه يكديت دشي وأجمعوا لضعفه kuma suka yi ijma'i a kan rauninsa fa huwa yurad to shi za a mayar da shi wannan ɗaya ne daga cikin islahohi da aka yi ma hadisi matruk na biyu ci asbabu tihamil rawi بالكذب أحد أمرين وهما سببا da suke janyo a zargi marwaicin hadisin da ƙarya ahadu amraini ɗayan ahadu amraini ɗayan abubuwa guda biyu ne su ne sababban da suke janyo a tuhumce shi da ƙarya wa huma wanda waɗannan abubuwan guda biyu su ne alif an la yurwa zalika alhadis illa min jihatihi ya zama wannan hadisin ba taɓa ruwaito shi ba sai ta ɓangarensa daga gare shi kawai aka same shi wa ya kuni mukhalifan lil qawaid al ma'luma kuma sai ya kasance hadisin ya saba wa ka'idodi sanannu wanda aka sani a cikin musulunci ya lamma kasa ce al qawaid al ma'luma hiya al qawaid al amma allati istanbataha al ulama gamammun ka'idodin nan da malamai suka istinbadin su daga cikin nasoshi min majmu'i nususin amma sahiha daga gamammun nasoshi wadda suke amma ingantattu karkashin wani hadisi sai a sai a fahimci wata ka'ida mislu qa'idati al-aslu bara'atu bara'atu dhimma kamar ka'idar da suke cewa al-aslu bara'atu dhimma asali shine bara'atu dhimma ba wani nauyi a kanka sai an samu dalili da zai tabbatar da cewa wannan abin nauyi ne a kanka haka ba za a ce abu kaza wajibi ne akan wani ba sai an samu dalili asali shine ba wani nauyi a kanka da shari'a ta dora maka sai an samu dalili shi al'aslu bara'atu zimma ko kuma asali ba a tuhuman ka da kaza sai da hujja idan wani ya zo ya ce maka yake cewa ina bin wani kuɗi a asali shi wannan da yake zargi ba za a ce masa barawo ko abin nan ba a asali shi ne bai da laifi yanzu me zai tabbatar da cewa yana da laifi sai an samu shaidu da ka'idodi da shaidu da ake bukata to a lokacin da zai tabbata mai laifi amma kafin tabbatar shaidu ba a abin nan yana nan akan asalinsa cewa zimmansa a barrance take ba wani tuhuma wannan ko nauyi a kansa to kaga wannan ka'ida ce amma to sai a samu wani ya rawaito hadisi wanda ba a samu wannan hadisin ba sai ta bangaren sa shi kadai amma kuma sai ya saba ma irin wa'annan ka'idodin gamammu da aka sani to a nan sai a samu wani abu na tuhuma a kansa game da ƙarya ba na biyu an yi urafa bil kadhibi fi kalamihi al'adi a san shi da ƙarya a cikin maganganunsa na yau da kullum an saba hira da shi yana zubuta sai an zo an bincika a samu ƙarya yi lakin lam yazhar minhu al kadhibu fi al hadith an nabawi sai dai ba a samu ƙarya ta bayyana daga gare shi ba a cikin hadisin annabi amma dai a manganu na yau da kullum yana karya amma a hadisi dai ba a samu wannan ba to sai zama ana tuhumansa da karya to shi ma hadisinsa to shi hadisinsa shi ake cewa matruk ina fata an fahimta gaba ta uku ce misaluhu misalin sa hadisu amr bin amr bin shamr al-ju'fi al-kufi ash-shi'i da dan shi'a ne yawa daga jabir an abi tufail an ali wa ammar qala sayyidina ali da ammar bin yasir su su biyun suka ce kamar da yake cewa kana nabi sallama ya qunutu fil fajri annabi ya kasance nan alqanut a cikin sallan alfijir wa yukabbiru yawma arafa min salatil ghadati kuma yakan fara yin kabar bari a ranar arafa daga lokacin da aka yi sallar sallan asuba ta ranar arafa to sai ya fara kabarbarin nan da ake yi kabarbarin da ake yin su in an tafi idi in an yi sallar idi a ci gaba da yi to su sai suka ce yana yi tun ranar arfa asuba ta ranar arfa haka ya zo aro a cikin hadisin wa yaqta'u salat al-asr akhir ayyam at-tashrik kuma yakan yanke kabarbarin a sallar la'asar ta ƙarshen kwanakin ayyam at-tashrik an gane daga sallar la'asar yake yankewa suka ce to haka ya zo a ruwayar to wannan hadisin in ka je ka koma cikin wajen malaman hadisi maudu'i ne haka suke ce masa hadisi ne ba ma matruk suke cewa maudu'i suke cewa to amma nan malai ya kawo shi a cikin qism matruk wato kashan hadisi matruk wa qad qala an-nasa'i wa ad-darqutni imam an-nasa'i wa ad-darqutni wa ghayruhuma da wasu su daga cikin malaman hadisi suka ce an amru bin shamr hadisin daga amru ne bin shamr hadisi ne matruk ko kuma game da shi amru bin shamr din suka ce matrukul hadis wannan malaman nasa'i daru kutni da wasansu cikin malaman hadisi game da amru bin shamr suka ce matrukul hadis hadisinsa matruk ne ma'ana hadisinsa ba da fa'ida ba a aiki da shi kaduwa mai zalun da ikidal juzi'i na uku shafi na 268 ya ambaci wannan gaba ta hudu rutbatuhu matakin darajarsa مر بنا أن شر الضعيف الموضوع يا رجا يا شودي أبيان da muka yi a baya cewa mafi sharrin hadisi mai rauni shine hadisin da ake cewa maudu'i wanda wanda wanda wanda muka wuce wa ilayhi al-matruk to wanda yake bin sa wajen rauni shine matruk wannan kenan da muke magana akan sa thumma al-munkar sannan munkar wanda zamu zo mu magana akan sa gaba insha Allah thumma al-mu'allal daga nan sai al-mu'allal thumma al-mudraj ثم المقلوب ثم المضطرب هكذا ذاك ابن ثم المضطرب kamar matakan daraja ake magana wato na farkon ya fi rauni wanda shine maudu'i mai bin sa wajen rauni shine matruk sai munkar al-munkar sai al-mu'allal sai al-mudraj sai al-maqlub sai al-muttarib yace kaza rattabahu al-hafiz ibn hajar haka al-hafiz ibn hajar ya rattaba su ta fuskar nauyi a cikin at-tadrib juz'i na farko shafi na 295 da kuma an-nukhba tare da sharhin ta shafi na 46 kuma ba da hada abin da ya biyo bayan shafi na 46 to wannan shine hadisi matruk wanda yake bin sa bangaren rauni shine al-munkar hadisi munkar shi kuma dalilin da yake janyo hadisi ya zamo munkar إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش, فحش الغلط أو كسرة الغفلة أو الفسق abin da yake janyo hadisi ya zama matruk idan ya zama sababin da ya sa aka soki rawan hadisin shine wato mummunan kuskure da aka samu yana yi au kasaratul ghafala ko kuma yawan gafala rafkanwa da ake samu daga gare shi awul fisq ko a tuhume shi da fasikanci yace wa huwa sababu salis wal rabi wal khamis kaga wannan shine sababi na nawa na uku da na hudu da na biyar wannan duka asbab ne na suka a cikin adala an gane ko daga gare su sababa na gaba su kuma suka a cikin kiyayewa da harda yana zama samu sababa guda biyar na farko wanda abin nan suka ne a cikin adalcin mutum to duk wanda aka same shi da ɗaya daga cikin wa'annan matsalolin mummunan kuskure ko yawan gafala ko fasikanci fa hadisuhu yusamma al-munkar to hadisan sa ana kiransa da suna munkar mun fahimci wannan to ga ta'arifinsa na farko ta'arifuhu ta'arifin hadisin munkar alif lughatan a lugha shi ma ah, ismu maf'ul ne huwa ismu maf'ulin min al-inkar Mm, ضد ال- ضد الإقرار اسمه مفعول ne daga al-inkar inkari kenan shine kishiyar ikrari eh, kishiyar tabbatarwa ba istilahan amma a istilahi na malaman hadisi ci arrafa ulama'ul hadis al-munkara bi ta'rifatin muta'addida malaman hadisi sun yi ta'rifin hadisi munkar da ta'rifai masu yawa kididdigaggu wato ta'rifai da yawa ashharuha ta'rifani to mafi shahara daga cikin su ta'rifai guda biyu da aka yi masa wa huma wanda su ne na farko huwa alhadithu allazi fi isnadihi rawin fahu shaghalatuhu shine hadisin da a cikin isnadin sa akwai marwaici wanda kuskuren sa yayi yayi muni aw kasurat ghaflatuhu ko kuma gafalan sa ta yi yawa أو ظهر فسقه كوكما فاسق أنشن سيبينا وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره وانا تعريف الحافظ ابن حجر يا أم بتشيش أما سيدان كان تاشي قوانينسا قدوب النخبة كمان دي فدا ترى شرح انتشافينا 40 دبقوي يا أم بتشوانا ومشى على هذا التعريف البيقوني في منظومته إمام البيقوني أمنظومر سوى من كرم تاتا أنا ya tafi akan wannan ta'arifi shi ya ɗauki wannan ta'arifi akan sa ya tafi a cikin manzumarsa manzumatul baiquniya faqala ya faɗa a cikin baiquniya na ya rubuta wa munkaru ko akwai alif da lam wal munkaru haka yake asali wal munkaru al fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda wal munkaru al fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda hadisi da ake cewa munkar shine alfardu bihi rawin gada wanda marwaci guda ɗaya kawai ya wayi gari wajen ruwaito shi ta'diluhu wanda adalcinsa ko gada wanda ya wayi gari ta'diluhu adalcinsa la yahmilu tafarru da baya ɗaukar kadaici idan shi kadai ya kadaita to ba a yadda da adalcinsa ba in shi kadai ya kadaita da ruwayarsa saboda ana tuhumansa da me fuhshun fuhushu abin nan fuhushul ghalat yawan kurakurai ko kuma kasaratul ghafla ko kuma alfisq a gane saboda fasikancin ake zargin sa da shi ko yawan gafala ko ko kuma munin kuskure wato yana tafka kuskure mai muni to sai zama in ya kaɗaita da ruwaya ba a karɓa ya ce shi ake cewa to hadisinsa shi ake cewa munkar to wannan shine tarifin da mai baikuniya ya karkata gare shi tarifi na biyu huwa ma rawahu da'if mukhalifan lima rawahu thiqa shine hadisan da mai rauni ya ruwaito wanda ya saba wa abin da thiqa ya ruwaito an gane asalinsa shi mai rauni ne kuma sai ruwaito hadisi kuma sai ya saba wa thiqa an zulmatu ba'du wa fawqa ba'd kenan shi gashi da rauni kuma ya saba wa amintacce wa hadha tarif وبالي تولى تعريف هو الذي ذكره الحافظ بن حجر واعتمد واعتمده شين تعريف دا الحافظ يا أنبتا كما يدوغر أكنسا معنى شين أبن دا ابن حجر يتفي أكي في يدا تعريف فرقه وفيه زيادة على التعريف الأول تكاغا ضد يا داتي تعريف فرقه أما شيء أتكنسا أكوي كاري تون تعريف فرقه duk wanda yake da fushu wato yake da fushul ghalat an gane ko wanda yake da abin nan mutumin da fahusha wato yake da abin nan fushul ghalat ko kasaratul ghafla ko alfisqu da'ifi ne ko yawa da'ifi ne kamar da mai bukuna ce la yahmilu tafarruda to kari akan wannan ta'arifin kuma shine kuma ya zama ya saba wasiqa shine karin da aka samu ina ba zan fahimta a ta'arifin farko ba wannan karin a wannan ta'arifi na biyu shi kanshi ta'arifin yana tare da ta'arifin farko sannan bayan wannan kuma ya saba wa ya ruwato abin da ya saba wa siqa to wannan shine ta'arifin da ibn hajar ya tafi akai inda yace wa fihi ziyadatun ala ta'rif ala ta'rif al-awwal a cikin sa akwai kari akan ta'arifin farko wahiya qaidu mukhalafati dha'if wanda shine qaidi da aka sa na ya saba wa mai rauni lima rawahu thiqa wa mukhalafatu dha'if lima rawahu thiqa sabawar mai rauni game da abin da thiqa ya ruwaito wannan qaidin shine aka samu a matsayin qaidi shi yasa ta'arifin wannan na biyu yafi na farko yafi na farko zama ta'arifi wanda yake am yafi na farko gamewa mun fahimta don da wancan za ka iya ce masa da'ifi wancan za ka iya ce masa da'ifi amma kuma shi wannan ya sabawa wanda ya fi shi mai aminci haka shi ma da'ifi ne amma kuma ga shi an samu wani karin wani abu akan ta'arifin farko na biyu sai ce alfarqu bainahu wa bain shaz bambancin da yake tsakanin hadisi munkar alhadisul munkar da kuma shaz suna kama da juna yasa zai kawo bambancin su na farko anna shaza ma rawahu al-maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu hadisi shaz shine hadisin da karbabban mutum ya ruwaito wanda ya saba wa wanda ya fi shi cancanta yayi lamba ta uku kasa ta al-muradu bil maqbul huna ما يشمل الراوي الصحيح وراوي الحسن مقبول أنا يا قنشي وان يرويتو حديثي صحيح ده وان يرويتو حديثي حسن أي العدل التام الضبط التام الضبط وان عادل يرويتو من تككير هردة إن الرواية ستكي زما صحيحية أو العدل الذي خف ضبطه كما عادل ده هردة ستكي ده سسوجي wanda shine ruwayan hadisin sai ke zama hasan to kalmar maqbul ta kunshe su daga shi yasa bai ce sahih ba ma rawahu sahih ko ma rawahu abin nan ko abin nan sai ce maqbul domin duka ruwaya wa'annan biyun karɓaɓɓu ne mutumin da yake adali ne tamu dabt ko adali ne khafifu dabt hadisansa duka mai maqbul ne karɓaɓɓu ne to shi da ya ce shi hadisi shaz shi ne hadisin da karɓaɓɓen mutum ya rawaito amma mukhalifan liman huwa aula minhu ya saba ma wanda ya fi shi wanda ya fi shi zama ya fi shi zama aula kun fahimta to wanda yake kalubalantar sa shi ake cewa mahfuz wanda wanda suka fi shi zama aula din suka rawaito to shi ake cewa mahfuz al mahfuz shine karɓaɓɓe to sai a ce wannan shaz ne wannan mahfuz ne sai a yi aiki da mahfuz a bar shaz dalilan da suke janyo abin nan sababban da suke janyo shuzuzi da malam bai ambaci wannan batun da watakila zai ambace shi abin da yake janyo shuzuzi shine ya zama ya saba wa wanda suka fi shi aminci ko ta fuskar yawan adadi ko ta fuskar abin nan ko ta fuskar kiyayewa ya zama ya saba wa da suka fi shi a shi kadai ya ruwaito karɓaɓɓen mutum ne ya ruwaito hadisin da ya saba wa wanda mutum biyu ko uku suka ruwaito kaga sun fi shi abin nan sun fi shi zama aulatun da sun fi shi yawa haka ne ko kuma ta hanyar sun fi shi kiyayewa dabut mai wa shi khafifu dabut ne ya saba wa tamu dabut kun gane to kaga sai nashi ya zama munkar abin nan shaz na wancan shi kuma zama mahfuz in kiyaye kuma ana samun shuzuzun a cikin matani ana samun a cikin sanadi sama cikin isnadi misalin sa a cikin isnadi shi wannan wannan abin nan din wannan na farkon wanda bai kai wancan ba ya rawaito shi daga ibn abbas misali shi kuma wanda ya fi shi ya rawaito shi daga ibn umar kaga an samu shuzuzi a cikin isnadi ya ce to wancan nashi shine mahfuz wannan kuma nashi shine shine shaz ana aiko samu a cikin matani eh ko a samu ƙari a wajen wannan ko ragi ko wani abu irin wannan ba na biyu أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لثقة حديث منكر شين حديثا الضعيف يرويته كما يساب وثقة هذا شين بمبنشنس وند يكي mukabilin wannan shine al-ma'ruf shi kuma kenan wanda yake karbabbe sai a ce masa ma'ruf shi kuma na a ce masa munkar shi mai rauni ne sai ya rawaito abin da ya saba wasiqa to kaga na siƙa ɗin sai a ce masa al-ma'ruf shi kuma nashi sai a ce masa mai al-munkar ce masa munkar sai ce fa yu'lamu min hadha to sai mu fahimta daga wannan bayanin annahuma yashtarikani fi ishtirat al-mukhalafa su suna yin tarayya su biyun da hadisi shaz da hadisi al-munkar suna yin tarayya a wajen sharɗanta sabawa kowanne ya saba ma wani kowanne ya saba ma wanda ya fi shi kowanne ya saba ma wanda ya fi shi wa yaftarinani fi anna shazza rawihi maqbul to inda za su rabu yaftariqani ko wa yaftariqani amma za su rabu fi anna shazza game da cewa shi hadisi shaz rawihi maqbul wanda ya rawaito shi karbabban mutum ne wal munkar rawihi da'if wanda yake hadisi munkar shi kuma wanda ya rawaito shi sai ya zama da'ifi ne nan ne suka bambanta amma wajen sabawa kowanne ya saba wanda ya fi shi ce qala ibn hajar ibn hajar yace wa qad ghafala man sawwa bainahuma yace wanda ya daidaita tsakanin sai ce duka ɗaya ne da hadisi shaz da hadisi munkar duka ɗaya ne yace ya gafala ya ya ya samu gafala ya yi lamba kasa yace ka duba an-nukhba tare da sharhin ta shafi na 37 yace wa ya'ni bi qawli hadha ibn hadha ibn salah ibn salah abinda yake nufi da wannan magana tashi shagube ne zuwa ga ibn salah فقد سوى بين الشاذ والمنكر شي ابن الصلاة يا ديري تتكان شاذ دا منكر شي دكا ديني cikin ulumul hadis shafi na 72 iz qala inda yake cewa al munkaru yanqasimu qismaini ala ma zakarnahu fi fi shazi fa innahu bi ma'anahu yace hadisin munkar yana kasuwa gida biyu akan abin da muka ambace shi gaba da hadisi shaz to shi ma munkar ma'anansa ɗaya da hadisi shaz kaga shi ya daidaita su yace duka ma'anansu ɗaya to shi ne ce ibn hajar yake shagobe yake cewa wanda ya daidaita su ya samu gafala ne na uku misaluhu misalinsa alif misalin litarifin awwal misali game da tarifin farko tarifin farko tarifin farko shi ne hadisin da a cikin isnadinsa aka samu rawi wanda yake da wanda fahusha galatuhu ko wa kuskuren sa yayi muni aw kasurat abin nan ghaflatuhu ko kuma gafalansa ta yi yawa aw zahara fisquhu to akan wannan ta'arifin ga misali ma rawahu an-nasa'i misalin irin wannan shine hadisin da Imam an-Nasa'i ya rawato Ibn Majah min riwayati Abi Zukair daga riwayar Abi Zukair ne suna Yahya bin Muhammad bin Qais shi kuma an Hisham bin Urwa an abihi daga babansa urwa ibn zubair an aisha marfu'a daga nana aisha hadisi marfu'i zuwa ga annabi ce tana cewa kulul balaha bit tamri fa inda ibn adama idza akalahu ghadiba shaytan ce ku ci dabino wanda bai karasa nuna ba albalah shine dabinon da ya dauko nuna amma bai bai bushe ba wannan nan suke cewa maga eh to ku ci wannan dabinon bit tamr kuna hada shi da dabino busasshe fa inna ibn adam idza akalahu dan adam idan ya ci wannan dabino ya hada da albalah ya hada da dabino ya ci ghadiba shaytan sai shaytan yayi hushi zuwa karshen hadisin hadisin yana dan tsawo to wannan kaga hadisi ne munkar an gade saboda a cikin isnadin sa akwai waɗanda ake abin nan malam zai kawo ta zai kawo ƙarin bayani ko yace qala an-nasa'i imamu nisa ya ce haza hadisun munkar kaga wannan hadisi ne munkar tafarrada bihi abu abu zukair abu zukair ne ya kadaita da da ruwayarsa wa huwa shaykhun salih shi mutumin kirki ne akhraja lahu muslim fil mutaba'at muslim ya fitar masa da hadisi a wajen mutaba'at mutaba'a غير أنه لا يبلغ مبلغ من يحمل تفرده سيدي شي بي كي متاكين وند أكي wato wanda ake ɗaukar kaɗaitarsa ba ko ake ɗora kaɗaitarsa akan akan inganci wato wanda in ya kaɗaita za a yarda da kaɗaitarsa shi bai kai wannan matakin ba in ya kaɗaita da waya ba ba ba karɓaɓɓiya ba ce an gane ko saboda yana da ɗaya daga cikin waɗancan matsaloli da muka ambata ko fushu fushul ghalat ko kasaratul ghafla ko abin da ya kama da haka to nan tunda ya ce rajulun salih kaga ba za a ce masa fasika za ka cire masa wancan abu na uku wanda shine alfisqu inda ya ce masa salih kenan sai zama ana zargin sa da ɗaya daga cikin matsalolin guda biyu kun gane ko fuhshul ghalat ko kasratul ghafla yana da ɗaya daga cikin wa'annan matsalolin shi yasa matakin sa bai kai matakin da in ya kaɗe ta da hadisi za a karɓe shi ba ka duba tadrib juz'in farko shafi na 240 ba nabi misalu misalun litarifi thani misali game da ta'arifi ta'arifi na biyu ta'arifi na biyu shine wa ma rawahu da'if mukhalifan lima rawahu siqa hadisin da mai rauni ya rawaito yana mai sabawa abinda abinda siqa ya rawaito hadisin da siqa ya rawaito to misalin irin wannan ma rawahu ma rawahu ibn abi hatim hadisin da ibn abi hatim ya rawaito min tariqi حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن الأيزار بن حريس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقار الضيف دخل الجنة دولنا إسنادي زواج ابن عباس shi kuma ya ce daga annabi na cewa duk wanda ya tsayar da sallah ya bayar da zakka ya yi aikin hajjin ɗakin Allah ya yi azumi wa ƙarar daifa sai ya ƙara da kuma ya kula da baƙo ya ba wa baƙo masauki ya kula da shi ya ɗauki nauyinsa dakal aljanna to zai shiga aljanna ko kuma ya shiga aljanna to wannan hadisin ƙala abu hatim abu hatim yake cewa huwa munkarun hadisi ne munkar li'anna ghayrahu min as-siqati domin wasunsa daga cikin amintattu a rawahu an abi ishaq marfu'an a mawqufan an gane kenan wani wani wani abun nan hubayyib bin habib az-zayyat sun rawaito shi daga abi ishaq an gane amma sun rawaito shi a matsayin hadisi mawqufi kun fahimta ba ba ba marfu'i ba mawquf mun karanta shi a baya ko hadisan da ya tsaya daga kan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ibn abi hatim sai ce huwa al-ma'ruf to wannan shine ma'ruf an kaga shi ma'ruf shine yake ba muqabilun al-munkar ya ce wannan kuma shine al-ma'ruf da cewa mawqufi ne shine ma'ruf amma rafa'a shi zuwa ga annabi munkar ne me yasa ya zama munkar saboda ya saba ma wanda suka fi shi zama amintattu li'anna ghayrahu min as-siqat wasunsa daga cikin amintattu sun ruwaito shi daga shi abi ishaq din amma kuma sai suka ruwaito shi a matsayin hadisi mawqufi musarrafa a shi zuwa ga annabi ba da ka sai zama shi ne ma'ruf shi kuma wannan ruwaya da take marfu'iya ta hubayyib bin habib az-zayyad sai ta zama me sai ta zama ruwaya ce munkara ko zama wato hadisin munkar ne na hudu rutbatuhu matakin darajarsa ya tabayyano min ta'arifai munkara min ta'arifai munkari almaskurai ne anifan to zai bayyana a gare mu daga ta'arifan can guda biyu na hadisi munkar wanda muka ambata a baya wato wanda aka ambata ɗazu abin da zai bayyana gare mu anan annal munkara min anwa'i da'ifi jiddan hadisin munkar yana daga cikin nau'ukan hadisi mai rauni matuƙa li'annahu domin shi imma ruwayatu da'ifin mausufin bi fuhshil ghalat domin shi ko dai zama ruwaya ce ta wani mutum mai rauni wanda ake sifata shi da munin kuskure au kasaratul ghafla ko ake sifata shi da yawan gafala awul fisko ake sifata shi da fasikanci ko dai zama ruwayar wannan ce to ko ko iyanan ai hadisin yana da rauni sosai wa in ma ruwayatu da'ifin mukhalifin fi ruwayatihi tilka li ruwayati thiqa ko kuma ya zama ruwaya ce ta da'ifi mai rauni wanda ya saba wa a cikin wannan ruwaya tashi wannan ya zama ya saba wa ruwayar as-siqa wanda yake amintacce shi mai rauni ne kuma sai ya ruwaito ruwayar da ta saba wa wani da ya ruwaito irin wannan hadisin wanda ya fi shi aminci sai zama ruwayarsa kuma ta saba mata wancan inda ruwayar ta zama daya kaga sai ta kara masa karfi amma ya zama ta saba to kaga wancan wanda ya fi shi zama sai kata shi za ta zama hadisin zai zama ma'ruf sannan tashi nashi kuma ya zama munkar ya ce wa filin ismai ne to kowanne daga cikin kashe-kashen guda biyu fihi da'afin shadid yana da rauni mai tsanani lidhalika marrabina fi bahs al-matruk shi yasa ya shude a gare mu a wajen bahasin hadisi matruk annal munkara ya'ti fi shiddati da'f hadisi munkar yakan zo a cikin hadisai a nau'in rutba ta hadisi mai tsananin rauni ba da martabatul matruk ko kuma yakan zo a cikin tsananin rauni ta bangaren abin da ya shafi matakin daraja yakan biyo bayan rutbar hadisi matruk ne daga hadisi matruk sai hadisi almunkar mu hada da wannan saboda suna da alaka sai almaruf al-ma'ruf kun ta jin nayi ta ambatansa a cikin karatun da ya gabata yayi lamba kasa yace lam yuzkar al-ma'ruf huna li'annahu min anwa' al-mardud malam bai ambaci hadisi ma'ruf anan ba dan yana daga cikin nau'ukan hadisi mardud ba dan haka ya kawo shi ba wa in ma zukira huna li munasabati qasimihi al-munkar hada kadai an kawo shi anan ne saboda ya dace da abokin hadinsa wanda yake munkari a nan saboda yana kalubalantar hadisi munkar shine muqabilin hadisi munkar shi yasa aka kawo shi wal ma'ruf min aqsamil maqbul amma shi hadisi ma'ruf yana daga cikin kashe-kashen hadisai karbabbu alladhi yuhtaju bihi kama huwa ma'ruf wanda ake kafa hujja da shi kamar da wannan abu ne sananne to ga yanda yake ta'rifu ta'rifin sa alif lughatan a lugha huwa ismu maf'ulin min arafa ismu maf'ul ne daga kalmar arafa arafa ya sani ma'aruf wanda aka sani ba na biyu istilahan a istilahi ma rawahu siqa mukhalifan lima rawahu da'if hadisin da siqa ya rawaito ya saba wa abinda mai rauni ya rawaito aka san wancan kenan fa huwa bi hadha al ma'ana muqabilun lil munkar haka shi da wannan ma'anar sai zama yana zama muqabilun munkar aw bi ta'birin adaq ko mun fade shi da ta'biri mafi abin nan mafi me zan kira shi ta'arifi mafi barin kira shi mafi kyau ta'abiri mafi kyau huwa muqabilun li ta'rifil munkar sai ka ce shine hadisin da yake zama muqabilun hadisin munkar alai tamadahu al-hafiz ibn hajar wanda al-hafiz ibn hajar ya tabbatar da shi ya karfafa shi ya tafi akai misaluhu lamba ta biyu misaluhu misalinsa amma misaluhu fa huwa al-misal ath-thani to misalin sa da dauko misali na biyu allazi marra fi naw'il munkar wanda ya ya shude mana a hadisi munkar ai ya kawo misali na biyu ko hadisin hubayb shine hubayb bin bin habib az-zayyad ko an abi ishaq shine na biyu mun ku taya ni shine to shine wanda da isnadin sun zuwa ga ibn abbas wanda ibn habi hati wace munkar ne saboda wasunsa wanda suke amintattu sun ruwaito shi daga shi abi ishaq din a matsayin mawqufi ba marfu'i ba to shi ma shine zai zama misali ana shine zai zama mana misali ana yace lakin min tariqi siqati sai dai mu dauki waccan hanya ta amintattun tunda duk hadisin ɗaya ne bambancin kadai nan sun waƙafa shi akan sahabi shi kuma wannan riwayar munkara ita kuma ta rafa'a shi zuwa ga maza amma duk hadisin ɗaya ne shi kin ne za ka ɗauko ka ajiye ana amma in ka zo kan sahabin sai ka tsaya an gane sai ta zama ita ce shi ne hadisi ma'aruf mun fahimta shi kuma wancan munkar ɗin in ka zo sai ka wuce sai ka ce marfu'i zuwa ga annabi sai zama mai shine munkar ɗin yawwa kenan shi ɗin dai za ka ɗauko ka saya لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفا عن ابن عباس سيدي رامو دوكي شي تهنير امنتتو wanda yazo ta hanyar amintattu wanda suka rawaito shi mawqufi daga Abdullah ibn Abbas ce li anna abi li anna ibn abi hatim saboda ibn abi hatim qala ya ce bada an saka hadisi hubayb al marfu bayan ya koro hadisin hubayb hubayb wanda yake marfu yace huwa munkar me yasa huwa munkar li anna ghayrahu min as-siqat saboda wasunsa daga cikin amintattu rawahu an abi ishaq mawqufan ya rawaito shi daga abi ishaq a matsayin mawqufi wa huwa al-ma'ruf shi ne ma'ruf din to sai mu tsaya daga nan muka zo karatu mai zuwa yau ba mu samu wasu kare karen bayanai ba saboda wai na karatu yana da yawa kar mu tsaya kare kare lokacin ya ya cinye dan ko sai mu tsaya daga nan in mun zo ma tashi al-mu'allal insha Allah al-fatan abin da muka faɗa ya zama daidai da ba mu lada kurakurai Allah ya fi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah